mata su ne ƙashin bayan samar da ci gaban kowace al'umma sai dai me al'amuran yau da kullum sun gagare su rashin ingantacciyar lafiya ingantaccen ilimi rashin ruwa tsaftar jiki da ta muhalli cin zarafi rashin tsaro rashin natsuwa da kwanciyar hankali ga kuma uwa uba rashin aikin yi hakan ne yasa cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR tare da kungiyar matasa masu bayar da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amura da ke ciwon matasa tuwa kuriya Yospis ta shirya kawo muku shiri na musamman mai taken hasken matasa shirin zai duba cikin irin waɗannan al'amura domin samun mafita ga matasan wanda zai dinga zuwa muku a duk ranar laraba da misalin karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi na yamma yamma daga tashar express radio gaskiya daukin karfe mai mita 93 a zangon fm gidauniyar aminu magashi garba ce ta dauki nauyin kawo muku
a gangamin kwan yan jasawa eh sana a jakuta ba harabba ina al'ummar Misaro, Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shirin na hasken matasa kashi na tara. Sannu a hankali, sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a ji ba. Yau muna kashi na tara a cikin wannan shi na hasken an zo matasa.
tara.
An zo tara ɗaya biyu uku hudu tara. Yawwa ah, shiri na matasa domin matasa daidai Tare da- matasa tare da matasa 'yan zamani daidai da wanga zamani To, wannan kuma dai ka zo da wani abu amma da yadda ka ce mu mu ja baya kenan to amma dai ba komai dai ana tare insha Allah. To, kamar yadda sanarwa ta ta gabata a shafukanmu ana ta gani a Facebook muna ta bayanin cewar a yau za mu yi magana akan tasirin dogaro da kai ga matasa wajen wanzar da zaman lafiya. kuma kamar da muka sani a 'yan kwanaki baya kaɗan da suka gabata don in ban manta ba kusan yau kwana takwas kenan ranar talata da ta wuce aka yi ranar zaman lafiya ta duniya wanda kuma wannan ranar zaman lafiya ta duniya tana da kunshi na abubuwa da yawa da ake ta haskawa duba in aka yi la'akari da irin al'amuran da suke faruwa a rayuwarmu ta yau da kullum a rashin zaman lafiya rashin tsaro waye ga su nan dai abubuwa daban-daban kuma dai matasan nan matasan nan ƙashin bayan al'umma jagororin al'umma madubin dubawa a gaba domin samar da ci gaban al'umma su ne dai a tsakiya kuma su ake ta kalla don haka muka ga ya kamata a tattauna akan wannan batu na tasirin su ta bangaren dogaro da kai domin matasa su ne masu raina karamar sana'a su ne zaune gari banza su ne yan kwacen waya idan aka tuna farkon shirin na abin da muka fara magana a kai kenan su ne kukan ba su da aikin yi ba su da yadda za a yi bayan kuma aka duba akwai sana'o'i da yawa da ya kamata a ce suna yi to shi dai wannan shiri cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma haɗin gwiwa da ƙungiya ta da take ƙoƙari da gani da yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa tare da kuma duba sauran al'amura da suke ciwo matasa tuwa ƙwarya wato yasfes su ne suke ta hidimtuwa da ƙoƙarin ganin cewar wannan shiri ya zo muku wanda kuma gidauniyar aminu magashi garba ta ɗauki nauyin kawowa ta wannan kafa ta gidan rediyo express gaskiya dokin ƙarfi sunana nafisa murtala ahmad ana za ta yau kin manta Ah, muhammad ah.
adam tudun murtala shine sunana Yawwa ina ai ba za a manta gabatarwa malam Mahmud ka san yana da kyau kullun ya zama na an zo da wani sabon abu shi mai sauraro baya so kullun ya ko tuwo ne nake baka kullun ai gundurar kazi Yawwa to dole sai ana dan canzawa domin a sake jin ɗanɗano tare da ni mai sauraro a can ƙarshen haguna dan na daman nawa yana muna dakonsa saboda yanayin gari a bai samu karsa ba amma muna nan muna jiran a, malam mustapha kabir insha Allah amma dai a can ƙarshe akwai zaharaddin abubakar ah mustapha kabir din ne fa anan Suna kusa.
zaharaddin ne bai zo ba to kaga gigin tsufan ya tashi dama kuna min tsiya kuna cewa ni ba mu tashi ba ce malam mustapha kabir muna maka lale marhaba amin wa alaikum assalam. to to yanzu dai ka yi talla sai ka- ka rubuta ya yi talla gur da yake da sha da adireshi za mu rubuta yana da ai shi ai dan da matashi ne ya ci albarka ya ci albarkacin matasa kuma dai dama a ƙarƙashin inuwar aminu magashi garba ya yi Na'am.
to kaga shi ke ya ci wurin
malam eh, malam sani bala ce lamina maka lale marhaba shi Jama'a assalamu alaikum.
Azu alaikum assalam wa rahmatullah. To sauraro kamar yadda muka ji take wannan shirin a koda yaushe muka yi kokari a mu ji ta bakin matasa. Da haka shi wannan shiri ya yi tattaki Muhammadu Kwarai da gaske.
yaya batun yake Kun ina san- ya kun san akwai- Muna tattaka.
da tunda shirin na matasa ne shi sa muka karkata muka ba matasa dama domin jin ta bakin su y- yanayin rayuwar da ake ciki duk da matsin da ake ciki akwai sana'o'i da yawa kin sani da ya kamata a ce matasan mu sun runguma amma ba ma yi mun zagaya mun tattauna da wasu matasa mun je da suka runguma na sana'o'in ya suka tafiya ya suka fara a ina suke ina suke burin zuwa na tabbata akwai sako mai mahimmanci matasa a kasa kunne domin jin wannan sako na matasa a gare ku domin matasa idan kun shirya mu Ima ma mun shirya.
matasa Mm.
Sunana Muhammad Sani, ina sana'ar sai da yalo da ɗata. Eh, na fara wannan sana'a tawa ne tun jari na bai kai ba da ƙaramin jari, hasali ma ƙaramin jarin wani ne a unguwarmu ana ce da shi suna Ibrahim ya taimaka min yaban yaban jarin a haka a haka dai ina ɗan juyawa ina juyawa har ta kai ga ina iya riƙe kaina ma. In ban manta ba ya bani jari ne kamar na naira dubu biyu haka amma yanzu cikin ikon Allah ma jarin nawa ina riƙe da wajen naira dubu goma. Duk unguwannin nan mukan zagaye su mu je mu sayar da kayan mu a ciki kuma har mu samu mu ci abinci mu taimaki iyayen mu har ma wasu ma mu taimaka musu da dai abubuwan da ba a rasa ba cikin ikon Allah yanzu kuma na sai fili ina son in fara magini kuma da wannan sana'a dai da ka ganni da ita nake biya wa kannena kuɗin makaranta da kuɗin uniform din su in ya lalace da littattafai duk da ita da wannan sana'a da ka gani duk da dai wa'ansu za ka ga sun raina wannan sana'ar to amma a cikin ta mu da ita muke sha mu yi sutura Um, suna na Sha'ibu na kasance ina sana'a ta sai da dabino cikin ikon Allah kasan ita sana'a akan ce akwai ma'azirci a cikin ta kuma akwai matalaucin cikin ta ba sana'ar da ba arziki a cikin ta kuma ba sana'ar da babu kaskanci a cikin ta to amma dai idan ka dauki sana'a ka da muhimmanci takan yi maka duk abin da kake nema na kasance dai lokacin da na fara sai da dabino kusan kamar lokacin azumi ne mutane lokacin gasa ana dan buƙatar shi ganin haka yasa ni kuma abin ya kwaɗe ta a zuciyata har na ji ina son yin wannan sana'a a lokacin da yi kusan kamar taimaka min aka yi kuma da aiki da aka sani na yi aka ban sabanin a ce an bani shi haka kara zuba ba lallai na san muhimmancin shi ba sai da na yi aiki dai na samu Allah ya sa na fara dan ina ji wajen dubu ɗaya da ɗari takwas da shi na fara wannan sana'a kuma cikin ikon Allah gashi yanzu dai na mallaki abubuwa wanda mutane da yawa ma masu wasu sana'o'in da suka fi wannan din da ake kallo to cikin ikon Allah mu dai Allah ya rufa mana asiri a cikin sa saboda kaga yanzu akalla ba kasar ba ina da mashin ina da fili wanda a yanzu haka dan ni na ma yi nisa a gini asiri ya rufa alhamdulillah mun gode Allah Allah ya rufa mana asiri a cikin sana'an nan iyali dai ka san ba a tashi zungura iyali ba a gama mahalli ba makaranta kuma cikin ikon Allah in Allah ya da muna sa ran koma makaranta duk da dai ban gama ba na gudu guduwa ne ni dai Allah ya sani ban gama ba da farko suna na Salihu Danbawa tudun Murtala ina aiwatar da sana'ar aski na zamani da yawa daga cikin abokanai suna kirana da wanzamin zamani bayan na kammala secondary school yan watanni kaɗan na buɗe shagon aski a yanzu haka ina cin gashin kaina ina kuma gabatar da al'amura da wannan sana'a dai ta wata wanzancin zamani na koma karatu da ita kuma na ɗauko gabarar yin aure duk da wannan sana'ar ta aski da nake yi na koyi aski a gurin mai gidana bayan ya rufe wannan shagon na ƙara komawa gurin wani cikin ikon Allah kuma a shekarar 2015 na buɗe shagon aski da taimakon mahaifiyata ta bani aron kuɗi na haɗa da nawa kuɗin na buɗe na biya ta ƙarshe dai na ta inganta sana'ar a hankali a hankali har ta kai ga yanzu na wuce matakin janareto da nake amfani da shi ko da yawan masu aski suke amfani da shi na saka sola abin da yake amfani da hasken rana kenan don gabatar da askin da kuma zamanantar da shi cikin zamani fata na nan gaba shine ko da a wannan sana'ar na zauna to ya zamana na bunƙasa ta yadda zai ringa yi wa manyan mutane ko na je gida na musu ko kuma su zo inda nake in musu babbar shawara ta ga matasa shine duk inda yanayi da ka tsinci kanka karkare na sana'a ka ɗauke ta da muhimmanci saboda ita sana'a me ita shi yake girmama ta kuma shi yake kaskanta ta idan karama ce zaka iya mai da ita babba an babba ce ka ƙara mai da ita babba so duk yadda ka samu kanka a sana'a ka ɗauke ta da muhimmanci in ka ɗauke ta da muhimmanci shi kuma Allah zai taimaka maka karamar sana'a ga matasa tana rage abubuwa sosai kar ka tsaya cewar sai an kai ka kasuwa ko wani abu a'a nemi sana'ar hannun ko kuma ɗan karamin jari za a ga an rage irin shaye-shaye sata zaman banza da rigima da sauran abubuwa da yawa waɗanda suke damun society sunana abubakar usaini ina wannan sana'a ce ta harkar gwangwan kuma dole in gode wa ubangiji akan wannan sana'a da nake yi saboda ga yara nan nan ma su ma kansu sun karu da ni kuma ni ma haka zalika ina samu in rufa kaina asiri har in taimaka wa iyayena da wasu yan uwana to kuma bisa nasarori da na samu game da wannan harkar gwangwan ita ce tun da nake a rayuwata wani takaddama bai taba haɗa ni da yan sanda wai a zuwa a ce wai an yi arrestin dina na shi kayan sata ba kuma dama ita a rayuwa dole ka samu kalubale saboda ina da wasu abokanai da yawa haka suna kawo yanayin kukenta wannan sana'a to ni dai gaskiya ba abin da zan ce wa lillahi sai godiya saboda wannan harka da ita nake ci nake sabo nake rufa kaina asiri zan dan siyi kaya haka zan siyi kamar na dubu biyar in samu ɗan riba ta a kai dubu uku dubu biyu a kai to kaga ko a nan nayi nasara sosai tabbas wannan sana'a ba sai ka yi makaranta ba wannan dogaro ga kai ne ba sai ka tsaya wai misali yanzu kamar yanda karatu ya zama abin da ya zama sai ka gama karatun naka ma ka zo ka laru ka ce sai ka laru da gwamnati ta baka aiki ko ta baka sana'a to amma tunda ga sana'o'i nan da yawa ina umartar matasa irin yan uwana haka su daina wani jira ko sun yi wani karatu haka su ce wai sun laru da gwamnati ta ba su sana'a don haka su yi kokari su laru da kansu ko da jari kaɗan ne
Mamadu, ka ji bayanin waɗannan mutane, kuma man sani kunji, Malam Mustapha kai ma ka ji abin da waɗannan matasan suka ce. To shin Malam sani a matsayinka na dama kai na san akwai ƙoƙari akwai gwagwarmaya ta har fannuka daban-daban. Mun san cewar rayuwar matasa yanzu rashin aikin yi dama babu, hasken matasa ma ya haska wannan. Uh, r- matsalar rashin aikin yi da rashin tarbiyya da rashin abubuwa da yawa ya assasa wasu matsaloli da yawa da matasa kan shiga wanda duk wannan shiri gaskiya ya yi kokarin ganin ya kasu ya kuma haska to yanzu sai muke so mu kalli irin tasiri da matasa suke da shi wajen in suka dogara da kansu muna kallon cewar kamar za a samu zaman lafiya zai rage yawan matsalolin fitintunu da suke faruwa shin kana ganin hakan daidai ne ko a'a akwai wani bayani da zai biyo baya ko akwai wani abu da za a haska domin matasa su fuskanta to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, ni a iya fahimta ta ah, wannan zance akan turba yake Ah, ba don komai na ce haka ba ah, sai ya zamanto ah, abu ne wanda yake ko wannan abubuwan da aka sa mutane suka ji ah, sun ji yadda mutane suka faɗa cewa gashi sun rike wani abu kuma sun dogara da shi kuma har ma wani yana cewa shi yanzu ba ma sai ya je makaranta ba ya huta ya huta matan da ya samu hanyar da zai biya bukatar kansa to magana ta farko gaskiya abin da ya fara haddasa irin waɗannan abubuwan kuma har matasa suka sa- kasa fahimta cewa ga inda aka dosa shine rashin tsari kuma tsarin nan ƙasa ce ya kamata ta samar da shi duk ƙasar da ta ci gaba a duniya abin da take yi shine zama take ta kalli adadin mutanen ƙasar sai ta ce to ina kuma abubuwan da ake bukata wanda 'yan ƙasar za su yi su rayu to sai ta yi tsari mu mu miliyan ɗaya ne to muna son kafin ta dubu goma muna son mai kosai guda ashirin muna son mai koko guda tamanin muna son yan jarida goma sha uku muna son tela guda hamsin da bakwai haka to in ta tsara fa in ana haifan yara a lokacin tun suna ƙanana za a rinka dan cilla musu abubuwa a gani wani layi ka ɗauka ana yi an san adadin da ake bukata har sai an cimma haka in wani ya mutu dama wani yana kallaye sai a ya yi dora replacement shi to ina tambaya ina wannan tsarin tun daga kan lokal government har zuwa gwamnatin tarayya wannan shine ya fara hargitsa mutane that is na farko kenan na biyu kuma akwai su bangaren iyaye dole ne kai da ka haifi ɗa kuma ka san cewa rayuwarka dama za ka yi ta ne da wannan ɗan to ya kamata kai akan kanka ka yi tsarin da yanda ɗanka zai shigo ya ba da gudunmawa wajen tafiyar da gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwar mumini sittuna ne au saba'una to mu kalli shekara saba'in din mu ɗauke ta gaba ɗaya shekara saba'in kwana dubu ashirin da biyar ne da ɗari biyu akwai minti miliyan talatin da shida da dubu tamanin da takwas akwai sakan biliyan biyu da miliyan ɗari da goma sha bakwai akwai sati dubu uku da ɗari shida akwai wata ɗari takwas da arba'in akwai awa dubu ɗari shida da takwas wannan shine shekara saba'in to in da gaske kake yi in ƙasa da da gaske take in al'umma da gaske take a cikin wannan shekarun za ku zauna ku gididdiba rayuwar mutane ba matashi ba ba dattijo ba koma waye an cikin wannan shekarun zaka fidda lokacin karatu zaka fidda lokacin sana'a zaka fidda lokacin zumunci zaka fidda lokacin ibada a ciki zaka tsamar kuma in kai zaka yi aure idan kullum dubu uku kake bukata kai rayuwar shekara du- saba'in din nan kana bukatar naira miliyan saba'in in kullum dubu uku kake bukata to wannan miliyan saba'in din kai kadai kenan in zaka auri mata fa ya koma watakila ka aure ta kana shekara 25 kaga akwai miliyan 45 nata sai ka hada kaga miliyan 115 kenan in zaka haifi da daya shi kuma watakila a shekara 26 ka haife shi akwai miliyan 44 nasa haka in da na biyu na uku to in ka zo zaka yi tsarin zaka duba a'a kai kaɗai ne zaka samar da kuɗin nan ko da iyalinka idan da iyalinka a wace shekara za ta fara ba da gudunmuwa idan da ɗanka a wace shekara zai fara gudunmuwa duk wannan shine zai haifar da dogaro da ka babu to ni ina ganin wannan shiri wallahi an kawo shi akan lokaci kuma sannan ya mai da hankalinsa akan mafitar kamar yadda kika yi magana dama kun yi maganar matsaloli a kowace gaba akwai gabar da al'umma za su shigo su kuma su taka nasu rawar akwai inda gwamnati za ta taka ra- nata rawar akwai inda iyaye ne za su taka tasu ta rawar sannan akwai inda kuma kamar kungiyoyi masu zaman kansu za su zo su taka rawa kamar yadda wayannan Allah ya musu albarka da suka zo suka ɗauki nauyin wannan abubuwa saboda hajiya in kina shiga irin waɗannan aru- amura da muke yi na shiga gwagwarmaya al'ummar mutane ba wanda yake zuwa ya taimake ka kuma in dai kace wannan abin za ka yi to ina tabbatar maka ka dama ka kaddara wasu abubuwa da yawa na rayuwarka za ka hana wa kanka za ka hana wa 'ya'yanka da iyalinka don wannan harkar ta irin wannan gwagwarmai sai ta shafi sana'arka sai ta shafi iyalinka to amma abin da zai taimaka maka a matsayinka na musulmi sai ka duba annabawan Allah ai ba su suka ce wa Allah ya mai da su annabawa ya dauke su ya ba su suka sha wahala aka dake su aka jijji musu ciwo amma kuma a hakan lokacin da suke annabtan ga wasu na Allah ya sa sun zama kasurgumin masu kuɗi ko ga wasu sun zama sarakai so da Allah bai basu ba to haka in ka zo a wannan zamanin yanzu mu muna da abokai wallahi sun zama manyan mutane suna hawa manya manyan jafa-jafai amma muna nan muna ta fama kana nan kullum sai an gyara al'umma ka shiga nan ka faɗa nan aikin kenan to amma ba ma damuwa saboda me idan karatu mutum yake bukata a na boko dai ai in kai kai maka- kai matakin masters ai kai to ana da shi idan ilimin addini ne ko yau sai na dauko certificate ina na gama qur'ani malaman garin nan ɗaiɗai ne wanda bana bin su ina yin karatun addini to in haka ne ai ba wa rashin wannan abin ne yasa kai ka samu kanka a wannan halin ba haka Allah ya tsara maka kai ga inda zaka baka ta- taka gudunmuwa to sai ka dage in a sana'a ka samu kanka a tela kake ko a a me kafinta kake ko a wace irin sana'a kake ka yadda cewa in babu kai to al'umma fa za ta shiga uku dan yanzu da a ce masu kwasan masai za su ce sun yi yajin aiki ba za su ɗebe ba ai da an sha an shiga uku kuma sana'a ce to dole kowa ana da bukatarsa to mu yadda kuma a ba wa mutane kima da daraja na cewa dan mutum ya zauna tana sai da kosai ko tana awara wannan ba shine zai sa a wulakanta ta ba kuma ba shine zai sa a rinka duba ta a matsayin wacce kaman ba wata gudunmawa take ba wa al'umma ba ko kuma mutum yana shayi ko yana indomi ko yana wani abu makamacin wannan sai a ɗauke shi a cikin al'umma kamar shi kaman shi ba Allah bane ya halicce shi ko kuma ba shi da wani amfani To amma ma- ma- ma- malam Sani dan tsayar can. Wato idan ka ka- eh, wannan din na yadda kuma mun yi amanna. To amma idan kai la'akari da yanzu na'am waɗannan duk sana'o'in da ka lissafa su fa ta ɓangaren matasan ba ba su ɗauke su sana'a ba sun gwammace su ɗauki ƴan wukarsu ko ƴan ɗan menene ma dai za su yi su tare mutum su kwace mai ƴan waya a haura katangar gidan mutum suna bacci da dare a tsitsi ɗakuna a tsince musu wayoyi ko kuma a ƴan kuɗinka ka ɗan ajiye abin ka da fulo a kwa duk irin waɗannan ta wannan fuskar kamar yadda ɗazu ka faɗa kace mafita ake nema gaskiya ne ya za a haska matasa su lura cewar waccan kofar da suka bi waccan hanyar da suka bi fa ba ita ce turba zaman lafiya ba ita ce hanya mai bullewa ba Mm.
ga fa hanyar nan inda za a bulle to wannan shine magana ta Allah nan ne kuma inda muka yi magana cewa taka rawar iyaye ya shigo ko in dai mutum ya gina 'ya'yansa da halal ko dan anan daga nan abin ya fara tsokar ake ginawa ta 'ya'yan da haram mu iyaye su karɓi wannan su karɓi wannan a mu duk ba iyaye ne suka haife mu ba to hajiya me yasa ke baki dauki ta ko wuka bakin saka wani ki karɓi waya wannan malam ka- me yasa bai ba duk wa'anda suke zauna nan, me yasa ba su yi ba shine abin da yake nuna maka iyaye wato sun saki nauyin da yake kansu suka bar wa al'umma kuma ba zai yiwu ba ba za ka kawo mana ɗa cikin duniya kuma ka ce mu ba mu san san da ma aka yi auren ba aka haife shi ka ce kuma yanzu ɗawainiyarsa ta dawo kanmu dole ne daga gida saiti zai fara tun da ka haifi ɗanka za ka fara nuna masa cewa ga saitin layin da ake bi a rayu a rayuwa mai daɗi kuma a ginu to in ba za a samu haka ba to zai yi wahala wani matashi ya tashi kawai ya fikin sai wanda Allah ya- ya kaddara zai iya kuma wannan in dai ka yi wannan foundation ɗin mai kyau wallahi ko ka mutu i Allah zai gina maka wannan ‘ya'yan naka in dai ka ci da su da halal sannan kuma in dai ka ƙoƙarin sa su akan hanya wallahi hajiya zai yi wahala su sauka don muna da misalai kala kala zamu bayar wanda mun ga ‘ya'yan da iyayen su shekara talatin da rasuwa amma yanzu wallahi in za a yi magana waɗanda suka hau kan turba wallahi sai an yi magana su ba iyayen kuma Muna godiya ma sani muna godiya ba da gaske a Malam Mustapha Kabir na ga Muhammad da kai da Malam Mustapha zan baka ko amma kafin nan Malam Zaradin Abubakar makararren shirin ya ƙara su in ce godon ruwan bai baka duka ba amma da ka iya da abin da ba Eh, eh, eh, an samu sauki to muna maka lale maraba to maraba da zuwa ga ka ga Malam To Malam Mustapha ne tambaya ta ta farko ganin cewa kai tela ne da dama ka gama shelanta komai. Me ya baka ƙarin gwiwa kaga cewa bari ka rungume sana'a ta tela? Domin na tabbata bayan kai ma akwai wasu mutane da suke gargashin ka suke cin abinci a gargashin ka.
sosai kuwa sosai kuwa Ya abin yake.
to gaskiya ba abin da za mu yi wa Allah sai dai godiya dangane da akan matasa da kullum suke kallon sana'ar ɗinki kamar ma ba a arziki a cikinta to gaskiya kirana da matasa yanzu a harkar ɗinki ba abin da mutum ba zai ba su akan Me ya baka ƙwarin gwiwa ka rungumi wannan layin tukuna?
gaskiya a abin da ya bani ƙwarin gwiwa ni na taso tun ina yaro ina sha'awa abin gaskiya tun ina ɗan shekara goma sha hudu ma na fara harkar ɗinki Mm.
yanzu aƙalla na kai shekara ashirin da biyu kenan ina harkar ɗinki kuma na fara sana'ar ɗinki tun ina ƙasan mai gidana ma na fiyo ya zo kuma nima ya yaye ni na buɗe nawa tun ina da keke ɗaya na zo tafiya tana ta tafiya na zo na mallaki keke ya kai akalla yanzu ina da kekuna ya kai goma eh Masha Allah alhamdulillah kuma sannan ya kasance na zo na ƙara buɗe wani shagon don yanzu zancen da nake miki ma ina da yara wanda suke da digiri ba su lari da wannan digiri ɗin ba sun zo suna yin sana'ar tamu yanzu shagunan ka biyu ne yanzu shaguna na biyu a nan a nan- shekara ashirin da biyu shekara ta ashirin da biyu to ina matasa ba kaɗai.
ko da faji To.
shekara ashirin da Wani abu da zan shagon ƙara tambayar ka a wannan ɗaya gabar shagon shine.
keke goma
Wani abu da zan ƙara tambayar ka a nan gurin shine.
ina za a tsaya ba lokacin da ka taso tare da abokananka wataƙila lokacin da ka mai da hankali akan abin da ya shafi ɗinki wani cewa zai soja zai zama wani ɗan sanda zai zama na tabbata akwai labari mai matuƙar mahimmanci a wannan gabar ana ganin ba za ka kai labari ba gashi yanzu ka kai labari wataƙila suna nan ɗin yanzu kuma wataƙila ma kai kake taimaka musu wannan gaskiya ne yanzu ina nan da su su ne ma a kewaye da ni sha'awa ta ma suke akwai wanda ya kalle ni ya ce ba a kuɗi da ɗinki me zan yi zan ce sana'a ɗinki nake na farko ni na fara riga su na mallaki fili na zo na gina na ƙara mallakar wani ya zama kuma na ƙasa na ma sun mallaki gida da inda suke ciki da iyalansu to ni yanzu a alakulalin me zan ce wa Allah sai dai in gode masa sana'a ɗinki ba abin da ba ta yi kawai ni kirana da matasa yanzu batun mutum wai ya yi digiri ya ce wai yana wai jiran wai gwamnati za ta taimaka masa ya samu aiki gaskiya yau da kansa saboda al'umma sun yi wa gwamnati yawa ta wace Kira- fuska ka- ta- ta- Ya kamata ta wace fuska ma tukunna kake kallon ita sana'a ta ɗinki za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya na fi so tun da ɓangaren shi ya fi gogewa ba in. ta ina kake ganin zai taimaka wajen samar da zaman lafiya Eh, to- al'umma ta zauna lafiya cikin nutsuwa gaskiya in dai mutum abu na farko in dai ka yadda za ka yi wannan sana'a to in Allah ya yadda in kana yin wani abu mara kyau ma da yadda Allah za ka daina saboda wannan sana'a ba me da ci da sha ne riga abin hawa gida duk za ka yi to in Allah da in dai za ka mai da hankali akan wannan sana'ar da kake yi kai mai mai aikin gwamnati ma zai gan kai dinga sha'awarka saboda ka riƙe ta da kyau yanzu ni kaga ina harka da manya na yi wa manyan ƙasar nan da yawa ɗinki akwai wani profesa ma profesa bashir bage ya taɓa kira na ya ce mustapha ina sha'awar harkar nan taku shin me zai hana a ɗebo matasa a buɗe wani katon guri a yi kamfani eh a dinga ɗinka kayan Abuja wajen Najeriya ma a dinga kai kayan ana saida na ce to shikenan ba damuwa za mu zauna kin ga dimmi ya haifar da wannan saboda yana sha'awata ya ga ban dogara da gwamnati ba na dogara da sana'ata zan rike kaina kuma wa'yansu suna ƙasa na suna cin amfanin wannan sana'a to gaskiya ni kirana da matasa mutum ya daina wai tunanin wai zai je digiri ka ji mutum yana digiri ne da ni ya zan je in tsaya wai in dinga wani sana'a ɗinki to yaudarar kai ne yanzu shi tela ma yanzu ya zama ɗan gata da ma'aikatan gwamnatin ma sha'awar su suke to gaskiya yana in sun je kira- suroro ma wajen ku za su kawo sosai kuwa dan yanzu Allah ya kawo mu wani zamani ne yanzu da abu in ka samu kuɗi ma abu na farko ne kana son ka ɗinka riga ka sa riga da inda ka shiga a kalle ka a cikin mutunci ita ake fara duba yawwa to kaga kuwa shi yanzu tela ai ya zama dan gata to ba abin da zamu yi wa Allah sai dai godiya gaskiya Mustapha kafin mu je wurin Zaharaddin.
Na.
Ke dinkin me kake?
ni dinkin maza nake yi To ba na mata.
eh dinkin maza nake yi Masha Allah. Ma- Malam Zaharaddin. Mun dawo gare ka. Wato a Mustapha ya bani sha'awa kwarai da gaske kuma abin sai ya zama kamar haɗin baki domin ah, ka- kar a ce mm, Muhammadu kar ka ce ni ma na yi talla kar ka haɗa ni da nan shi ma malam ai kun ji karshe na ce malam Sani Bala tela ko to shi malam Sani tela ne yana yana dinki da wannan masters din ya aje kwalin ya tafi ya bude shagon dinki dinki yake yi to Zaharaddin kai na san wakili ne na zaman lafiya musamman ta bangaren matasa wani irin abubuwa za ka haska mana idan kai la'akari da taken wannan maudu'i da muke tattaunawa yau a a yau tasirin dogaro da kai ya zama na kamar wata turba ce ta wanzar da zaman lafiya tsakanin matasa ya kake ganin wannan To, masarar salamu alaikum.
amin alaikum assalam Ah, Gaskiya na ji daɗi matuƙa da gaske da aka bani dama na zama ɗaya daga cikin wanda su tattauna a cikin wannan shiri mai albarka.
hasken matasa Hasken matasa. Ah, To, shirin ya ƙayata sosai musamman suna da aka mai hasken matasa.
masha Allah Saboda matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma.
da kyau Idan an samu matsala a matasa, to kusan al'umma ta karye gaba ɗaya. a kasancewa ta ɗaya daga cikin wanda suke faɗi tashi suke ta gwagwarmawa don ganin cewa al'umma ta zauna lafiya an samu zaman lafiya mai yalwa gaskiya mun yi abubuwa da yawa Mm.
to amma na ga an ta'allaka da akan sana'a da yawa Mm.
Ah, Ba abin yana ya ban magana sha'awa dogaro da kai Eh, akan abin ya ban sha'awa gaskiya Mm.
saboda ni dama tun asali na ban san wani ba ni da buri akan ina son na yi karatu na yi aiki na gwamnati ko wani aiki da ya shafi ah, wannan da dangoginsu Mm.
na fi ƙaunar sana'a saboda duk wanda yake sana'a insha Allah zai wahala ka ga yau an same shi a abubuwan da suke ko sun kauce Mm.
ko gurɓataccen tunani ko wani abu makamantan haka Mm.
ni tun ina kusan SS2 Mm.
na fara kasuwanci Mm.
kuma daga kasuwancin ah, da abubuwa suka lalace still ban haƙura ba sai na koma na koyi ɗinki kamar yadda 'yan uwana suka tattauna kai ma na yi ɗinki so da yanzu ni ba tela ba ne na to ni ni yanzu kawai shi kenan ni yanzu na tsakiyar ce a to ai shi kenan ni ni yanzu abin ya kin zo tafi da riga a gaskiya eh, da da da da da wani turmi yanzu kawai in bayar eh to abin da ya faru shine a bayan na yi kaddi shi na ga, ah to me yanzu ya rage shin zan zauna ne na san dai ba ɗaukan mutum aikin gwamnati da let's say ah, ah, secondary Mm.
yace to ya kamata in ƙara karatu a lokacin ban da damar da zan yi karatu to amma sai na je na samu wani ya koya min ɗinki ina koya ɗinkin a haka ɗan abin da yake bani Mm.
na yi ƙoƙari na jisa kaina na fara diploma Da kyau.
bayan na gama diploma kuma na koyi ɗinki a lokacin na yi fafutuka daɗi ba daɗi na buɗe shagon ɗinki a hankali da keke ɗaya Mhm.
dan ni da keken sirfani na fara ba da keken daidai ba Mm.
to sai dai an ɗinka ri- an yanka riga a kawo min a haka Ka- ina yi ina yi ina yi har ta kai ga Kai ma na naman maza?
da keke eh sirfani na maza nake Mm, lokacin Na ce ce kai ma na maza.
na maza nake to daga baya kuma bayan na gama diploma Allah ya sa shagon ya dan bunƙasa sai ya zama ana yin ɗinki kala kala a cikin shagon Mm.
ƙarshe an takaice miki zance dai shagon yana da muna da shago guda biyu yanzu zuwa ni yanzu ba na gurin amma dai naka ne eh da shaguna na kyau ne zaman ka yake eh amma ni ba na yi Mhm, gaskiya na fi mhm.
shekara kusan bakwai rabon da in taɓa keke ma Mhm.
dan ta iya yanzu in na kuma ba len A'udhu billahi.
to abin da ya faru shine hakan har ta faru shine na mai da hankali kan bangaren karatu ne Eh, da wannan ɗinkin na ka- na kammala diploma ne digiri ne masters da shi wow da shi ne aure da shi ne abubuwa da yawa Mm-mm.
to abin a abin cinyewa shine ina da yara sun fi talatin da biyar yanzu da suke aiki eh akwai wanda daga gurare da yawa suke zuwa abin da yake burge ni shine in gari ya waye Mm.
duk wanda ya tashi a cikin wannan yaran ya san inda zai ci wannan ya fi komai Mm.
sannan ni a tsari na idan ka zo zaka koyi dinki to dole kuma sai ka hada da makaranta dan a- a waje na yanzu akwai wanda anan suka yi digiri wasu kwanan ma mutum biyu sun gama diploma wasu sun gama NCE wasu kuma suna secondary to wasu suna ana dinkin ana kuma makaranta shine ka'ida Ah, to abin da ya ja ni kuma na haƙura ɗinki gaba ɗaya shine na buɗe wata ɓangaren harkar abin da ya shafi private school makaranta eh to a Mai harkar zaman private kanta.
za ki ga wannan rigar ma ta makarantar ce to kai ma kayi talla irin na Mustapha ai ai ba ta yi talla makaranta ai ban faɗi sunan ba ko ban faɗi suna ba Ah, to ni yanzu na fi ƙarfi a nan ɓangaren to amma kuma ɗaya daga cikin abin da na fuskanta shine mafi yawan abin da yake jawo rashin zaman lafiya a al'umma shine rashin abin yi saboda akwai wata tattauna da muka je da wasu samari da muka yi Mm, a ƙarƙashin inuwar farta ta bara da muka fita aiki wata rana mm, su nake tambayar wani me yake ja kuke shaye-shaye mhm, ya ce shi gaskiya rashin gata ne na cewa gata wani iri mhm.
ce tun da ya tashi shi bai samu bai taɓa samun irin mutanen da suka ga ce wane me yasa kake kaza Kaza ba ba bari kaza ko wane kaza da kake ba daidai bane ka daina Mm, mm.
ko kuma ta ya za a yi ka yi kaza sai ya ce to kamar ya kenan sai ya ce gaskiya shi ba ba shi da wannan gatar amma da zai samu wani ya koya mai wata sana'a ko mai ƙanƙantarta zai bari zai bari dan a lokacin na same su da kayan shaye-shaye ma- Ayyo suna ta sha na ce to yanzu kai kamar me kake so kai to a lokacin da yake an samu wasu sun sha sun yi maka sai wani ke cewa ni ba ta kai ba wani tsawwala ne ba ko jirgi aka siya mun ma zan iya bari Allah sarki
ce ko kuma a buɗe min supermarket da kyau to iko Allah abin da na fuskanta da nan shine rashin abin yi Mm, saboda duk lokacin da aka ce mutum ya hawaye gari bai san inda zai je ba mhm.
ba shi da abin yi to tunani mara kyau ne Yanda zai ke zo ya shiga mamaye haka, kwakwalwar shi haka.
to daga tunani ko mara kyau ya zo komai zai iya yi Mhm, to matsalar da muka fuskanta shine a al'ummar da muka samu kan yanzu shine na yadda cewa zan gyara nawa in na gyara na na kowa ya lalace ya salama to kuma duk lokacin da ka kokarin cewa naka kawai ka sani Mhm, to insha Allah wancan da ka bari mhm.
zai lalace din kuma zai zo ya lalata naka haka yake to ka in za ka yi tarbiya sai ka yi taka Mhm, tukunna ka yi ta makwabcinka ko wanda ke tare da kai mm, mm.
amma duk lokacin da ka ce dan wancan ba zai kwanta ba ya bacci yadda ya kamata to kai ma naka wataran ba zai yi ba Gaskiya.
to wannan shine ban matsalar da muke ta fuskanta a al'umma To, to Zaradina a wannan gaba ina da tambaya guda shine raina ƙananan sana'o'i.
na'am Akwai sana'o'i birjik da muke da su a cikin al'umma kuma in ka je ka kalla za ka ga baki sun zo cikin dan ƙanƙanin lokaci ka ba su haye shago daga baya sun sayi gidan sun tashe ka.
da gudu Ka gane? So Haka ne, gaskiya.
ban san me za ka haska akan wannan gaba ba kan raina ƙananan sana'o'i da mutanen mu suke. Akwai sana'o'i birjik amma an raina.
Eh, ga gaskiya a musamman al'umman muna da wani abu da muke ce masa a, wai raina sana'a kamar yadda kace din za ka ga mutum ne sana'a ta zo ga ta available an goye shi yanzu misali akwai wani kamfani da wani aboki na ya bude a shi ma dai ba zan faɗi sunan kamfani ba ka a ce na yi talla a guje kuwa dan yanzu sai naka kuɗi to kusan waɗanda suke aiki a- a kamfanin gaskiya ba 'yan unguwar ba ne ya salama
wasu ne daga wata unguwa can suke zuwa su yi aiki saboda kuma aikin ba wahala sannan kuma ba kowane aiki ne za ka samu kuɗin da saboda wallahi a rana mutum ɗaya zai iya samun dubu biyar dubu shida kuma aiki ne kuma aikin ba wahala to amma sai wasu za ganin cewa kamar ni a ce ina irin wannan aikin gaskiya ba zan yi ba wallahi ƙarshe a irin waɗannan da suka ƙi yin aikin a wannan kamfanin ko yau na ji kamfanin daga can nake wanda daga ciki ɗazu ya zo ya sani Allah oga ba wani aiki da za a yi a ce to ni ba na ba zai aikin ba amma ya ɓammace da yake ce min ba wani aiki yana nufin dan bashi wani abu na ce ni gaskiya ba na abin da zan baka amma in kana so zo kai aiki a biya ka ya ce a shi gaskiya to kin ga mutanen mu gaskiya suna da wannan matsala Gaskiya, gaskiya.
eh muna da irin wannan Allah matsala ya shirya Gaskiya, Allah Allah ya ya- shirya man sani amma zahar em, zahar din na'am hajja idan ba za ka damu ba babu dama ina- muna so mu san shekarar ka nawa
to zo da shekara sun Eh, ce ko eh, saboda Eh.
ni Mustapha ya tafi da ni gaba daya shekara ashirin da biyu kuma yana tsaye kyam gagar ba girgije tushensa ya kafu bishiyarsa girgizo ta za ta a wahala to ni ma din bara in ce shekar na 20 ɗan ɗoriya ne Tom, Yau.
na yadda na taɓa don ai ido ba mudu ba sunan wani gaskiya shiri ne a ga- gidan rediyo da um, malam malam sani na'am
Malam Sani uh, Mustapha da Zaharaddin dukansu sun faɗi abu guda biyu wanda suka ɗau hankali na. Mustapha ya maganar rashin aiki in kana da aikin yi ba za a tsinto ka a wurin yin wani abu wanda bai kamata ba. Zaharaddin ma ya faɗa ya ce idan kana da aikin yi ba za a tsinto ka a wani a guri ba.
haka ne Muhammad ya tambayi Zahardin kan cewar matasan mu raina sana'a. Wane irin shawara za a ba matasa da su cire wannan hular ta girman kai na watakila ba kama je ka- makarantar ba, balle ka sa rai ma za ka yi digirin, ƙila wata ranka samu aikin idan ya samu. Ko kuma a kayi karatun, amma kuma aikin babu shi saboda haka abin da ya fi- zai fishe ka shine ka samu sana'ar amma sana'o'in gagga gagga da duk manyan nan mun sha jin tarihi ko da hankali ƙarin ƙananan ake suka fara farawa. Mm.
suka zama matsayin suka Haka.
wani irin kira za a yi wa matasa to gaskiya eh, al'ummar mu ta samu kanta a cikin wasu abubuwa wa'inda muhimmai ne kuma rashin su yake haifar da irin waɗannan abubuwan guda biyar Mm, na farko dole sai an koma an gaya wa mutane mecece rayuwa kuma mecece mahimmancinta mm, na biyu sai an gaya wa mutane meye ilimi meye kuma mahimmancinsa sannan lafiya sai an gaya wa mutane meye amfaninta kuma meye mahimmancinta sannan zama mutumin kirki da samun halaye na gari su ma sai an koma an dasa wa mutane sun fahimce su sannan kuma yin amfani da lokaci wayannan abubuwa guda biyar idan ba a koma an yi wa mutane karatun tanus a kansu ba za a halaka saboda me a matsayinka na wanda ka fara rayuwa da shekara ɗaya biyu uku ka san fa rayuwar nan za ta ƙare mm, to yaushe ka ci moriyar rayuwar taka lokaci ba zai jira ka ba mm, ko to sannan kuma abu na biyu shine ba mu da ƙididdiga yanzu mu aikin da za mu fara kwanan nan very soon ba mamaki ma sai mun zo mun tattauna da a samu wayewa kan mutane shine muna son muna da ward 484 a jihar Kano to kowace ward duk nau'ikan sana'an nan mun dan rubuta wasu waɗanda muke so a kowane bangare a samar da su saboda ana samun wata matsala hajiya za ki ga wata sana'a guda ɗaya an je an mata inna rijidu an cika yanzu dukansu da za su gaya miki yanda aka dirfafo ɗinki abin hatsoro ke bani kuma shi ne magana ta Allah kin fahimta to wannan division ɗin muke so mu kawo raba-raban ay- Yawwa, ayyuka rabarari. sannan kuma da su misali mahukunta waɗanda suke da dama Mm.
su zo suke empowerment ɗin da maimakon a sai babura da motoci da ake raba a'a sai mu zo mu ce maka nan mun gano a a ɗan gizo a warawa lokal gamma akwai masu awara guda biyar je kaka ba su buhunan shinkafa eh, wake suya.
suya da sauransu mun gano akwai masu kwasai kaza kin san me amfanin haka wanda yake ganin da kai ba kowa bane sai ya ga ga honorable guda ya zo ya karrama ka wannan magana cewa wannan sana'a kuma ba komai bace ta tashi kenan har honorable ya hango ka ya ce bari a zo a same ka kin ga wannan abin ya zama muhimmi za a daina raina ta wallahi muna so with the soul m cewa mun tashi za mu yi aikin nan ne domin mu gano waɗannan abubuwan yanda zai zamanto arzikinmu mu ci moriyarsa barin ga miki wata matsala a binciken da muka fara kashi tamanin na masu yin kosai a garin nan ba 'yan Kano ba ne. Yanzu in akwai ranar da wani gaba ya haɗa mu da su suka yi niyyar su kashe mu, in suka saka magani a kosan nan an mutu.
mamma ma ba sani An a tafi wannan kenan.
sace Muna baki misali ne, wallahi mun tashi daga aiki. Baya ga tattalin arziki da ake magana domin Hasbunallahu wa akwai maganar su tana nan ta tattalin arziki.
ai kusan shine Me ma yasa wannan ana ruguza mu shi Kika ga wayannan masifin sun yawa. Ai da mu abubuwan nan haka suke a jere su ma guda biyar kaman waɗancan. Lalaci zai haifar da talauci. Talauci zai kawo jahilci. Jahilci zai kawo kafirci. Kafirci zai danna mutum wutar sitirat. Su ma haka suke a jere. Saboda haka wannan fa ita ce hanyar da aka ɗauko aka dosa. don haka muna magana da babban murya muna kuma kira ga malaman addini da 'yan boko da 'yan siyasa da sarakuna da sauran mahukunta na A zo a siyasa ceto rayuwar da kuma matasan.
al'umma gari Mm.
ya kamata mu koma cikin taitayinmu mu kalli abin da yake damu kamar yadda 'yan uwana suka faɗa ƙananan sana'o'in nan ana rena su kuma in kika duba zaki ga yawanci duk ba mutanenmu bane a ciki amma kai in kana da hankali kaga mutum ya faɗa cikin wani abu kai ma ba sai ka faɗa ba kuma tunda in kana kallon sa in ya faɗa fitowa yake yi. yau ya zo da riga guda biyu kamun a ankara ya sai gida kamar yadda suka faɗa ya sai mota ya yi aure kuma ka dawo ma ƙarƙashin sa in ya fito a da lafiya in in zai fita kai a da lafiya in ya dawo sanda zuwa ya ɗauki hamsin ya baka kana zaune a bakin layi kai wannan bai zama maka abin abin haushi ba kana ji kana kallo to wannan shine magana hajiya dole sai an yi awakening mutane dole ne sai wasu na gaya miki sun sai sun haƙura da samun su sun haƙura da jin daɗin su su ɗauki ragamar wannan aikin kamar yadda na faɗa annabawa suka yi da mutanen kirki kamar yadda yanzu shine Aminu kwarai Bashir kuwa kamar Garba yanzu wannan ai na gidauniya yi ce.
musu na ci musu ma albarka na ce Allah ma ya saka musu ko ba haka ba saboda wannan abin yawanci mutane sun fi ganewa su je su gina masallaci ko gaskiya an gina katotan masallaci to ka gina mai sallah wai masallaci wato wannan mai mai kuɗin gina sallah- masallacin a raba to kafafen ƙarshe yaɗa sai liman ya zo labarai zai a ce faɗakarwa.
Allahu akbar ya ce shinkafa Inna to babu lillahi.
ita a gida shi wanda zai sallar baka gina shi ba amma ka zo ka gina masallaci an sa AC an yi kaza an yi kaza to wanda zai zo sallar shi ya zo cikin sa empty akwai wani masallaci da aka ce ba zan faɗa ba limamin sallah biyar wallahi sai da ya rab kanuwa akwai wanda yana hutun aiki duk sallah biyar din nan da shi aka yi, sai da aka idar da shi da yake Allah sa mai hankali ne ya ja liman gefe ya ce malam ka ku ankara yau fa sallah biyar din nan ba wace baka rab kanuwa ba ya ce wallahi kwaye shinkafa babu a gida na ya sala to na ce ni na gaya mai na ce Allah ne ya taimake kuma da me kuwa ce Allah akbar bai ce shinkafar ba a sifika Malam Abdu Sani mun gode kwarai. Muna godiya Allah ya saka da alheri. Ma- Mustapha a ƙarshe a wannan gabar dai ta saboda irin matsalolin da ake fuskanta na matasan nan wannan raina sana'a wace irin shawara za ka bayar yan sakani domin mu je gurin masu sauraro da kuma wanda suke sauraron mu akan shafukan mu na Zainab Nasir Ahmad da kuma Express Radio Nigeria a kan shafin Facebook Eh, To gaskiya kirana da matasa a yanzu kan mutum ya ce wai shi ya lare da wai sai ya samu aikin gwamnati zai iya rayuwa to gaskiya a wannan zamanin da muke ciki yanzu mutum ya yaudar kansa saboda abin ya yi wa gwamnati yawa shi yasa muke ƙara kira da matasa ku zo ku rungumi sana'a ta hannu wanda za ka iya riƙe kanka za kuma ka taimaki wa'yansu ka janyo su ni shine kirana gaskiya.
yanzu ni zan iya zan koyi dinki insha Allah amma akwai muna da form da in mutum zai Sai ka a yawa, cike.
shi ma ba don komai ba Mm.
sabida ka ɗauki abin da muhimmanci Mm.
dan da ina koya mutane din kawai to mm.
amma abin da yake faruwa wato akwai ya- eh tsari akwai tsari kin ga yanzu haka ina da manaja kyau eh ni ba za maka gani gaskiya direct ba sai ka fara ganin manaja na a ce ai ka ce yanzu mu kawai arha muka ga ina da office dina da komai da kyau To abin da yake faruwa shi yasa muka yi form in za mu koya ma sana'a sai ka zo ka anshi wannan form din ka siya ka mana submit ka da mana da shi sannan me daga saboda ba sa daukan abin sana'a ta da sosai muhimmanci. sai ka sosai fama da yaro ya zo wajen koyon sana'a yana can yana amma shirin iya idan suka ga sun cire kuɗin aljihu Mm.
sun bada to suna daukan wannan sana'ar da muhimmanci to gaskiya sana'ar dinki ba ma sana'ar dinki kawai ba sana'a ta hannu da yawa in dai mutum ya rike ta da muhimmanci to Allah zai taimake shi za a samu albarka a ciki Ni shi ne Ni a tunanin- bisa ni na manta me dalilin da yasa na gudu da dinki. Na fara dinki ran da na dinka wando ran da daina zuwa.
la ilaha illallah zance Ran ya da aka faɗi.
ban wando na dinka.
ka dinka shi Na haɗa kuma shi.
sai kuma ka daina Na zuwa manta dai me ma.
a ka koma Jari- to kaji jarida ce ta zaga Malam Zaraddin hajiya Malam Zaradin, dai ba ba za mu gaji ba, su ma matasan ba za su gaji ba saboda yanzu duk wa'in matasan da suke kallon ku a shafin Facebook, na san suna nan suna ta in wasu ma yawuna da lala saboda tsabar sha'awa. Da jin daɗin cewar wani yana ta ina ma ni ne, wata ma tana cewa ka ina ma ni ce. Domin ana maganar matasa ba a maganar kawai mata maza kawai ana maganar samari da 'yan mata. To 'yan mata sai shafa foundation da kwala jagira da jambaki da riga ɗamammiya ai da ɗan gyalaki ilin mata ya fa gyalan kenan amma fakin fakiti ku in aka je ba ta da sana'a da za ta zauna mijin kullum tana jira sai ya kawo mata idan bai kawo ba ka ji an haura kwana kaɗan a ce aure ya mace wace irin shawara za a ba wato ta wata mai waka kenan Mhm.
da take cewa a kama sana'a mata ta ko?
mm, wacce ba ta da sa'a Awo- to, aure ce gaskiya ne gaskiya shawara ta ga matasa kamar yadda kika ce mun in muka ce matasa muna nufin samari da yan mata shine a akwai wani abu da bature yake cewa wai when desirable is not available Mhm.
available becomes desirable Desirable.
duk lokacin da kake son lalle sai kaza to kazan nan bai samu ba sai wani madadin sa ya samu to ka rike wannan abin ka duk duniya ba sama da shi sosai duk abin da ya zo maka a hannu wanda shine naka Mhm.
to kaddara shi baka na sama da shi duk duniya Mhm.
amma duk lokacin da kake ganin cewa wannan bai yi ba ina hangen wani Mhm.
wanda yaƙini kake da shi wancan ɗin zai zo gaskiya ne.
kuma in zai zo yaushe Mhm.
wannan ɗin ka tsaya ka inganta shi kamar yadda abokanan tattauna mu suka faɗa shine a lokacin da aka fara ɗinki in ke kalli ɗinki a tsarin shi ba za ka ce sana'a ce wadda uh, za a yi kuɗi irin yadda kake da to ba Mhm.
to amma a komai akwai wanda Allah ya masa nasibi a cikin shi za ga mutum ya zama wani abu Allah zai iya komai akan komai amma inda a farko sun kalla cewa ɗinkin nan yaushe ma zan tara abin da nake nema to gaskiya da ba su zo wannan mata- matakin da suka zo ba Ah, to ba ɗinki kawai ba duk sana'ar da mutum ya samu kanshi a ciki ya ɗauki cewa wannan sana'ar ta fi aikin gwamnati duk girman shi tunda bai samu aikin gwamnatin ba Mhm.
kamar ta wani mutum ne da ke cewa shi Najeriya ta fi mai Ingila Ingila me Mhm.
to haka ɗinki ya fi ma aiki a Asrock duk girman wannan aiki Gaskiya inda baka samu ba.
ne, ba ɗinki kawai ba dan ina tela.
Eh, Duk sana'ar da mutum ya samu Mhm.
to wannan sana'a ya kaddara ta fi kowace irin sana'a a wajen shi in ka ba abu muhimmanci ne kawai zai yake taimake zan ka gaskiya ne.
amma amma da yawwa, kabo ina so a ce ka ga masa ka ce yanzu kai kuma lallewa yanzu kake kake sayo wa sai mata ka mai kallake ne
da ya- da ya bar wacce ɗaya ya bar makanta kuma yanzu aka zo kafa lalle yanzu lalle ake yi, a zo a dake shi a sa a Ba gane ba lalle dai da muke na gona a yi ake kunshi irin na hannuna.
gaskiya ake take in tafi kwali idan naira dubu da kaza a kwanan da za a ce mana yana dubu malam Muhammad To yanzu dai Muhammadu ka yi talla.
A, ai ba A'a, talla da- bane, a'a, ba ai.
kai kai ba shi ya yi saboda haka ka bar shi da da lamin.
sunan abu da ba kowa ga Gaskiya ne.
Yawa.
Mai sauraron shirin hasken matasa don matasa tare da matasa kuka saurara. Kuma kamar kowane lokaci, wato kullum in na kasance a cikin shirin nan, nakan ji nishaɗi, nakan ji daɗi idan na ji yadda matasan suke fito da abubuwa kuma suke faɗa bayanai wanda duk dai rauni. da kuma rashin hasashe da hangen nesa na matashi ko matashiya in suna bibiye wannan shirin na tabbata rayuwarsu za ta inganta kuma za su amfana saboda irin bayanan da ake kawowa domin ana yi ne don su da rayuwarsu ta amfana kuma Allah ya sasna ji Muhammadu ga ka ga 'yan Facebook da 'yan gidan waya da 'yan ina bari mu ne fara ta wayar tukunna kafin mu je ga facebook din to Ah, masu waya za mu sa tunda muka ce dama na mata da maza ne amma da Allah ya dore abin matasa su kira kan mutum Turawa.
murya ka can da yawa Ah, akwai maza maza za ku kira masu sifili takwas ɗaya uku biyar biyu ɗaya sifili tara tara ɗaya sifili takwas ɗaya uku biyar biyu ɗaya sifili tara tara ɗaya mata kuma a kira masu sifili tara sifili ɗaya tara biyar tara ɗaya bakwai biyu bakwai sifili tara sifili ɗaya tara biyar tara ɗaya bakwai biyu bakwai da Allah to ta akwai gaban ka mata ce ta kaɗai a matan wannan gurin.
kenan ko wannan ce ta mazan wa Mm.
alaikum salam to don To ai ya biyo layin Mm.
to mu je kai tsaye mai ci su gudun maka na'am
Mm. Amin. Amin. Mun gode kwarai Malam Ibrahim. Assalamu alaikum. Hello? Amin wa alaikum salam. Da Allah dan yi haƙuri kafin in ci ka ci gaba da magana wancan layin da Ibrahim ya kirawo a kana kan layin maza ba ka bata ba. Amma dai layin da Ibrahim ya kirawo na sifili takwas ɗaya layin mata ne. A kana kan layi ci gaba. Ya sunan malamin? To Ubaidillah muna jinka.
To Allah ya saka muku da alkhairi na wannan shiri na hasken matasa muna jin daɗi ai rahama niyyar matasa kuka ɗauko kuma waɗannan baki masu wayar da kai da wannan kafar yatsa labarai mai albarka da ta gayyato su da aka assasa wannan shiri mai albarka to ubangiji Allah ya sa a ƙara mishi fili ko kuma a daɗa lokaci ba ko a daɗa mai wata rana to muna godiya kwarai da gaske saka muku da alkhairi to mun gode kwarai da gaske duba da yanayin lokaci bari mu daga layi ɗayan kamin in karanto Salamu alaikum.
Saƙonni ko ba a ji.
Ai, ina Da bari mu ji wannan. Salamu alaikum. To, da wa kake tare Yau ya muna jin salam ya katse.
eh layin nasu ne na Eh.
matan ne bari mu daure mu gani Eh ya katse amsa.
assalamu alaikum kai kuma ya haka an ce layin mata kuma kun shigo so nake mu samu layin ko mace guda ɗaya ce ta- To amsa wancan ɗin yin so sai mu assalamu dawo.
alaikum
Wa alaikum salam.
Yawwa, da wa Yawwa.
muke tare
Kuna tare da Saudat Abubakar Lado.
to saudat mai cice gudun mawaki
Gudunmawa ta a wannan shiri da Allah al'ummar gari ya kamata suke tallafa wa matasan nan. Saboda muna da raina abun kan misali za ka ga mutum ya Allah ya mai basira kirkirar wani abu. To amma sai a ke rainawa in an ga ai shi yake yi da kansa. To to da Allah mu rika karfafa wa junanmu Allah ya taimaki wannan shiri.
to masha Allah muna godiya kwarai da sai a gurguje akwai Bello Sani daga shafin Express Radio Nigeria da ya ce Bello Sani Sare ce assalamu alaikum laifin gwamnati da take shakulatan bangare da matasa shi yasa muka tsinci kanmu a halin da muke ciki bana man cewa akwai wata gwamnati a baya da ta wuce da ta dauki matasa daban-daban ta dauke su aiki suna shaye-shaye amma kan raba su a asibitoci wasu ma suna harkar goge-goge ya ce yana da aboki ma a ciki kuma yanzu ya kintsu ya kamata a ce an mai da hankali akan irin waɗannan abubuwan akwai munir mikaelu isa ya ce assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci muna kallon ku da sauraron ku daga nan gubuci makarfi jihar kaduna to ya biyo mu ta can shi ma ya ƙara da shirin hasken matasa ya haskaka akwai jamila adam dunguri shi ma ce assalamu alaikum suna na jamila adam muna sauraron ku kuma muna kallon ku kai tsaye dangunan zungurau karamar hukumar karaye a tashi lafiya muna gode akwai sakonni da dama Mm, ba za su karanta ba. Assalamu ba za su alaikum.
kare ba.
Yawwa.
to wa muke tare Ta ya katse amshi namiji ɗaya.
to to shi ma ai ya fice da To,
assalamu alaikum ka ji yaran matasa ya feci.
wa alaikum assalam
Wa ke kan layi? Wa ke kan layi?
Ubaidullahi ne ya dawo na To, Ubaidillah faɗi bayaninka,
yawwa bayanin da zan faɗi ai kamar ka takaita.
dukkan da ake ita eh zan takaita gaskiya inda tsarin da wannan bayan Allah suka faɗi a ce da zuwa gabaninmu da masu kuɗinmu Mm, za su karatu na su zama 'yan ƙananan mm, sana'o'in nan tallafa musu wallahi ya ci a ce kamar yanzu in na tenuwar siyasa ta zo ana raba ɗari biyar dubu da Allah gara ka samu masu ƙananan sana'o'i kai kwano biyu a ce ka bi masu ƙananan sana'o'i in mata ne idan maza ne ki zama ka tallafa musu wani abu wallahi duk ya fi wannan saboda ba da wannan kuɗin shi ne ke sa matasan mu suke shiga wani hali in siyasa ta wuce. Allah ya sa kai lafiya.
Mai mun gode Malam Ubaidillah Kubaraci kuma Sa akwai wata gwamnati daga ta shi.
gabata ban kama suna ba a gurguje amma Mm.
ke san ita ma kusan haka ta danga yi. ta samu masu nama a titi sai a kara ma akuya biyu Mhm.
sami mai kifi a sama glass Yeah.
sami mai tsire a sama kaza Mm.
wanzamai da sauransu Mm, in kai haka za ga abu mm, ya yi An bunƙasa.
ƙarfafi ƙaramar.
amma an kaso ka ce bari in koya Ta magana dai Malam Sani ya ce ba ce.
generator masu ciya suna nan a kofar Kwarai, gida suna jira. ana baka za ka kwarai, siya kwarai.
Mm, a Kamar sa yadda ya mutum da ce ne in sauransu.
awar ake yi a yanki a kwashi bungunan wake A a ba kai mutum, musu.
kwarai da Idan gaske.
kosai suke yi a waken suya waɗancan waɗancan waken yin kosai. To Allah ya sa mu gane kuma Allah ya sa mu t- amfana da irin shirye-shiryen da shirin hasken matasa yake kawowa. Wanda a gidauniyar Aminu muka shigar ba ta ɗauki nauyin kawowa. A cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma haɗin gwiwa da wato CHR kenan haɗin gwiwa da ƙungiya mai yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa da kuma irin al'amura musamman irin waɗannan da suke ciwo matasa tuwa kwarya ce wasu suke hidimar kawo muku shi a madadin muhammad awal cijin marshala malam zaradin abubakar Malam Mustapha Kabir, Malam Sani, Muhammadu Sani, muna godiya kwarai da gaske. Allah ya saka da alheri domin mun amfana da ku kwarai da gaske da sauran waɗanda muke tare da suke taimakawa ka ji shirin kamar yadda ya zo muku.
Tijjani Muhammad Banyo Yeah.
amma Salisu Jego.
gaskiya ne ga malam Ra- ga malam Ra- Muhammad Salisu Rabi da yake ta bamu abubuwa ga na Zainabu armashi ga Zainabu abu duka ga su jalo kowa dai da kowa ga Bilal Aminu da ya sadar da mu da ku Nafisa Murtala Aman nake cewa assalamu alaikum